أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko kuma yadda ake haɗa nasoshi. to muna tafiya ne da littattafai guda biyu duk wanda ya saba bin wannan darasin ya san muna tafiya ne akan littattafai guda biyu ko muna tafiya tare da littattafai guda biyu littafi na farko shine daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin shanqiti da kuma littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi To, muna tafiya ne da littattafai guda biyu, dukkansu daga cikinsu idan sun kawo aya iri ɗaya za mu yi bayani kansu, idan wani ya kawo wata aya wani bai kawo ba, za mu wato abin nan nashi. To, a mas'ala ta ƙarshe da muka tsaya a cikin darasinmu na talatin da ɗai kenan, wannan shi ne darasinmu na talatin da biyu. Mun tsaya ne akan mas'ala ta ɗari da sha ɗaya a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam ya ce fa in ƙila a ƙarƙashin mas'ala ta 111 kada mu manta a shafi na 48 a cikin as'ilatul qur'anil karimi wa ajwibatuha min gharaib ayat tanzil ina fata an fahimta malin yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalle daki na farko ko gida na farko domin masallaci na Ka'aba dakin Allah ne kuma ita ma Ka'aba dakin Allah ce kuma tare suke inna awwala baitin wudi'a linnas lalle gida na farko da aka wato daki na farko da aka dora ga mutane lallazi bi bakka wanda yana nan a garin bakka makka ana kiranta bakka ana kiranta makka an gane ko kuma dukkan sun zo cikin alqur'ani wanda malami ina ganin malamai sun yi littattafai nan asma sunayen makka da sunayen madina tsaiba kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah an gane ko wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kaga qur'ani ya kira ta makka sannan nan kuma yazo inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakka an kira ta kuma bakka to malla malamai suka ce an kira ta bakka li'annaha tabukku a anaqal jababira domin tana karya wuyan masu taurin kai waɗanda suka zo su kai mata hari kamar yadda Allah ya da Abraha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul sannan duk wanda ya nufaci aikata banna a cikin ta ko bai je ba za a rubuta mishi zunubi ba tare da an hankalta ma wato ta yi taksisin wannan hadisi da yake cewa in mutum ya niyya aikata mummuna bai aikata ba in ya bar shi Allah zai ba shi lada amma in ya bari don Allah shine abin da hadisi yake nufi sai aka ce banda makka dan ita Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin ali Allah kai mu tsari to wa kam min baitin buniya qabla al-ka'ba malam yace to kuma an ce awwala baitin ita afarki na daki na farko kuma amma kuma daki nawa aka gina kafin ka'aba min zamani adam tun lokacin adam ila zamani ibrahim alaihi salam har zuwa lokacin annabi Ibrahim alaihi salam tunda shi a wanga fahimta mallan annabi Ibrahim shine farkon wanda ya gina Ka'aba qulna ma'anahu mallan yace a'a ma'anar shi anna awwala baitin wudi'a qiblatan linnas wato daki na farko wanda anka gina dan ya zamanto alqibla ga mutane an gane ko wa makan wato abin nan wa makanu ibadatin lahum kuma wato wuri da aka aza ya zamanto wurin ibada ne gare su an gane ko kenan shine abin da ake nufi ba wai ana nufin gida na farko da ɗan adam ya fara shiga ba an gane ko aw wudi'a mubarakan linnas ko ku an sanya shi mai albarka ne ga mutane kenan ya zama tona inna awwala baitun wudi'a linnasi mubarakan daki na farko wanda an ka fara azama mai albarka saboda kasancewa shi ya ta'allaka da ibada an gane ko malin yace aw li anna aw ko ko ga wata amsa li anna ibn abbas domin dan abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhum qala yace awwalu man banahu adamu alaihi salam wanda ya fara gina shi adam kenan ba ibrahima ba akan fahim akan wannan lamma habata minas sama lokacin da ya sabko daga sama ko aka saukar da shi auha Allahu ta'ala ilaihi Allah ya ma annabi Adamu wahayi ibni li baitan ka gina mini daki fil ardi a cikin ƙasa wasna haulahu nahwa ma ra'aita al mala'ikata tasna'u ka aikata gare shi ko a kewayensa irin yadda kaga mala'iku suna aikatawa haula arshi kewayen al'arshi na irin yadda suke yi kewayen al'arshi na fa banahu sai annabi Adamu ya gina shi waje ala yatufu haulahu sannan kuma yana kewaya shi To, kissa ta bina'i na Ka'aba kissa ce wadda akwai maganganu da dama. Farko wanda ya fara gina Ka'aba akwai masu ganin mala'iku ne suka fara gina ta, su suka fara rayuwa abin nan suka suka suka fara gina Ka'aba. Waɗansu kuma suna ganin kamar Annabi Nuhu ne ya fara gina Ka'aba, wasu kuma suna ganin Annabi Adam ne, wasu kuma suna ganin Annabi Ibrahim ne. To amma babu labari tantantacce wanda za a faɗin gashi wane ne ya fara gina Ka'aba. ina fatan ana fahimta ta yana da kyau mutane su fahimci wannan illa akwai masu littattafai da suka yi tarihi bina il ka'aba suna ganin ka'aba an gina ta ne ina ganin in ban manta ba wato su goma sha biyu ta samu gini ma'ana a ginin ta waɗanda ake da su a tarihanci gini goma sha biyu ne kamar da suke kawo da duke abubuwa ne suna buƙatar sai an samu dalili wanda zai iya tantance wannan magana gini kuma na ƙarshe yanzu shine gini wanda daular Uthmaniya ta yi mata ta Turkiya ina fata an fahimce ni lokacin da tana jagorantar ƙasashen musulmai to ala ayyati hal dai abinda muke son mu ce shi dai annabi Ibrahim ya gina Ka'aba an tabbatar da ya gina Ka'aba ana ganin wannan lokaci ginin da annabi Ibrahim ya mata ba shine gini na farko ba ta kasance a wannan wuri kafin wannan lokaci amma Allah ya sanar da shi wurinta ya je ya sake gina ta almuhimu dai annabi Ibrahim tabbas ya gina Ka'aba don Allah ce wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna amma shine ya fara gina ta ba shine ya fara gina ta ba to nan ne akwai bayanai da dama to wannan kenan kuma tsakanin Ka'aba da Baitul Maqdis kamar da hadisi ya tabbatar cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim na Abu Dharr wato أي بيت وضع أولا sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Dharr ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani daki ne aka gina na farko yace mai wannan baitullahi haram dan an ce baitullahi haram kenan Ka'aba thumma qultu thumma ayyun qala thumma abin nan baitul maqdis sannan baitul maqdis kenan masallacin Ka'aba ya gabaci min ya gabaci na baitul maqdis ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara nawa a tsakankanin ginin wancan da waccan yace shekara 40 to wannan dai kaɗan ne daga cikin abin da ya shafi wato gina ka'aba illa a nan akwai abu da ya kamata in ɗan ƙara shine cewa kullun akwai alwaliya muƙayyada akwai awwaliya mutlaq awwaliya muƙayyada awwaliya mutlaq akwai abin da an ce awwal shine na farko ana nufin shine na farko gaba ɗaya akwai abin da an ce shine na farko a ana cikin cikin wani tsari shine na farko to rashin fahimtar wannan zai sa ɗalibin ilimi ya abka musamman za ka iske musamman waɗanda ba su fahimci hadisai ba ko ba su yarda da hadisai ba za ka suna suka hadisai a ce abu na farko wanda za a yi mutum hisabi da shi shine jini abu na biyu kuma wasu lokaci a ce abu na farko wanda za a yi mutum hisabi da shi shine sallah ko kuma a ce abu na farko wanda za a fara mai mutum hisabi da shi sallah sai ka ji mutum ya ce a to kai gaji wani wuri a ce jini wani wuri kuma a zo a ce abu na farko sallah cikin hukumce hukumcen jini za a fara kuma wani wuri kuma an ce sallah ce za a fara da ita kaga daga nan sai a samu matsala a'a ko cikin alkur'ani irin wannan akwai shi inda an ka ce abu na farko wanda za a yi mutane hisabi da shi shine jini na ana nufin abin da ya shafi haƙƙin bayi inda an ka ce abu na farko wanda za a yi mutum hisabi da shi shine sallah in yana musulmi nan ana nufin wato cikin haƙƙoƙin ubangiji ko ko ababen da cikin ibada ababen da Allah subhanahu wataala ya dora masa to da haka waɗannan hadisan ba sun ci karo wato da juna ba ina fata an fahimce ni ko ko a ce mutane uku inda za a fara musu hisabi cikin hadisi wanda an kaba kuɗi da wanda aka ba kaza da wanda aka ba kaza sai sa tsammanin to ainihin ba ana batun jini bane sai a ce a cikin waɗanda an kaba ni'ima ake nufi waɗanda Allah ya ba ni'imomi nan ake zance su kuma waɗanda za a fara yi ma wato abin nan wanda an kaba ni'ima ta ilimi da kuma ni'ima ta wato abin nan ƙoƙari zarumta da kuma wanda an ba dukiya don haka dai a takaice waɗannan abubuwa awwaliya ce wani lokaci ba mutlaka ba ce ana hankalta ma wani abu shi yasa nan da Allah ce inna awwala baitin ba ana nufin ita Ka'aba ba shine ɗaki na farko da aka fara gina a'a ɗaki na farko a cikin ɗakunan ibada kuma ko cikin Qur'ani zaka ga wannan yana da yawa misali kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace an umurce ni in kasance farkon wanda ya musulunta kuma ya faɗa ma wa ana awwalul muslimin a ƙarshen suratul an'am ni ne farkon musulmai alhali ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ne farkon musulmai ba ina fata an fahimce ni an ayoyi da dama mun taɓa faɗa wannan mas'ala annabi nuhu musulmi ne kuma ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba tun da shi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ƙarshen annabawa to annabi nuhu kaga musulmi ne kuma shi ko ya ce an ce a umurce shi kasance farkon wanda ya musulunta to kina annabi nuhu ba musulmi bane musulmi ne amma ana nufin farkon wanda ya musulunta a cikin al'ummata dan annabi nuhu musulmi na kuma ya gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadiba cikin suratu yunus watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين da haka zancin cewa annabi Ibrahim musulmi ne wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak idan muka diba النبي يوسف مسلميني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين دا آيولي دسكنون دكا أنبا ومسلميني دا هكنا أولية muƙayyada kenan farkon ɗaki na ibada ina fatan yan uwa sun fahimci wannan a gurguje wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba za mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shine kawo a ƙarƙashin aya ta ɗari da biyu a cikin suratu ali imran a mas'ala ta arba'in da biyar an gane ko malin yake cewa hadhihi al-aya wannan aya tadullu ala anna at-tashdid al-baligh fi taqwa Allah ta'ala an gane ko ta dullu tana nuna cewa a fadar Allah kenan qauluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah aya ce ta 102 a cikin suratu Ali Imran malam yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana nuna ala tashdid al-baligh akan wato tsanantawa wadda ta kai makura fi taqwallahi ta'ala a jin tsoron Allah wajen jin tsoron Allah wa qad ja'at ayatun ukhra waɗansu wata ayatun ukhra wata aya ta zo ta daban ta dullu ala khilafi zalik wadda take nuna sabanin wannan wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun ikon ku at-taghabun aya ta 16 wal jawabu malan yace jawabu amsa bi amraini an ba da amsa guda biyu waɗansu malamai al-awwalu na farko anna ayata aya wadda tace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku nasikhatul liqaulihi ta shafi fadar Allah subhanahu wataala kinan hukuncin hukuncin wannan fadar Allah subhanahu wataala ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku kinan ta shafe wannan hukunci to wanda wagga ta ce sai kun kai makura wagga ta ce gwargwado kinan ta shafe hukuncin ta wa zahaba ila hadha hadha alqawl daga cikin wanda sun ka tafi akan wannan magana sa'id ibn jubair sa'id dan jubair daga cikin manyan manyan tabi'in wa abul wa abul aliya da abul aliya والربيع بن أنس ده ربيع بن أنس وقتادة ده إمام قتادة ومقاتل بن حيان ده مقاتل بن حيان وزيد بن أسلم ده زيد بن أسلم والسدي ده إمام السدي وغيرهم ده وننسو مالن يتي قاله ابن كثير ابن كثير يفدي wannan magana kaga bayan malam ya kawo magana ya ce waɗansu magabata sun faɗa ga wanda ya faɗa ashe danganta magana zuwa ga malami ba zai rage maka darajar ka da komai ba a wajen Allah na fata an fahimce ni balma zai kara maka albarka in dai ba lokaci ya kure ba ko dama ka faɗa ne kana cikin gaugawa babu lokaci amma dai ɓoye maganar malami don baka son a ce shi yace kana ganin kai haka ne za ka yi ka ɗauka kanka ka ɗauka kanka ka kaskantar da malamai to wannan wato ba za ka samu albarka wannan magana ba الثاني نبي أنها مبينة للمقصود biha tana bayyana abin da ake son a ce ni da ita kenan ma'ana da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku da kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah to kaga sai wannan ta zo ta ce to abinda ake nufi da matukar jin tsoron Allah mastata'tum iya ikon ka domin Allah bai dora ma abinda ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha maganganu ne na malamai malam ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi shi na wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan bayanai da ya kamata in dan kara kaɗan kafin mu je zuwa ga mas'ala ta gaba shine cewa anan abin da ya kamata mu fahimta waɗanda suka ce wannan aya ta shafe wannan to idan muka duba wannan aya tana cikin suratu ali imran ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuma babu sabani tsakankanin malamai iya sani na cewa dukkan shi an tabbatar da cewa suratu ali imran ta sauka ne a ina ta sauka ne a madina to ita kuwa wagga aya ta fattaqullaha mastata'tum tana cikin suratu taghabun suratu taghabun kuma tana matsayin sura ce makkiya a zance mafi da yawa daga cikin malamai ba madaniya ba ce to kaga in mun ce madaniya ce babu mamaki a ce to ita ce ta shafe hukuncin suratu ali imran amma in mun dauke ta a matsayin makkiya to kuma aya in ba mun samu dalilin da ya nuna cewa ita wannan aya a madina ta sauka ba to ya za a ce sura ta sauka makka kuma ta shafe hukuncin ayoyin da ke madina kaga wannan yana buƙatar dole sai ɗaliban ilimi sun zage damtse wajen bincike an gane ko da haka dai abinda malamai suka ɗauka wato cewa ta bayyana abinda ake nufi na da fattaqullaha mastata'tum wannan kuma karkashin wannan aya yana nuna addinin musulunci addini ne wato wanda yake mai sauki ana jin tsoron Allah gwargwadon iyawa amma ba tare da an yi tawili ba ko an kirkiro uzuri na ƙarya shi yasa kada ka dora maka kanka abinda Allah subhanahu wataala bai dora maka ba nan da malam ya zancen wato waɗansu malamai sun ce an shafe ta shi annasikh wal mansukh ilimi ne wanda yake yana da kyau ɗalibin ilimi shi san shi musamman wanda yake son ya san shari'a domin akwai ayoyi akwai hadisai da kamata a ce ɗalibin ilimi ya san su malamai da dama sun yi annasikh wal mansukh an gane ko Abu Ja'far an-Nahas yana da annasikh wal mansukh da Imam Qatada yana da wato annasikh wal mansukh da sauran dai malamai da suka yi littafin annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh illa akwai abu biyu da nake son in ja hankalin yan uwa akan shi na farko su magabata wani lokaci in sun ce annasikh wal mansukh suna nuhin al'am wal khas shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suka yi ta kuskurantar da imamu suyuti akan wuri kaza ce mansuhi na wani lokaci yana nufin a'a al'amu wal khas ne ya kamata mutum ya san istilah na malami ko na almutaqaddimin wal mutaakhirin galibi waɗancan magabata idan sun ce annasikh wal mansukh ba suna nufin shafiwa ba suna nufin am da khas ne ina fata an fahimce ni to wannan na farko kenan na biyu kuma daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimta shine ya san alqawaid na annasikh wal mansukh kafin ya ɗauki littattafan annasikh wal mansukh ya karanta cikin usulul tafsir malamai suna bayani cikin usulul abin na usulul fiqh malamai suna bayanin alqawaid na annasakh yadda za a gane annasikh da al mansukh ina fata an fahimta to sannan kuma akwai nasikh wa mansukhul hadith hadisai shi ma malamai sun yi littattafai akan wannan nasikh wa mansukhul hadith wanda shi ma ɗalibin ilimi yana kyau ya san shi don ya san ƙa'idodin kuma ya san littattafan da suka bayani kan shi kafin ya yi magana a kan hukuncin domin rashin sanin ƙa'idodin zai iya abka ɗalibi a cikin wato kuskure Allah ya muna mai kyau kuma Allah ya shirya da mu gaba ɗaya to mas'alan mu ta gaba ita ce mas'ala wato ta 46 a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a ƙarƙashin mas'ala ta 46 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance akan gaba ta wato ramin wuta fa anqadhakum minha sai Allah ya tsiratar da ku daga gare ta ita wannan gabar ina fata an fahimce ni malaman lugha suka ce ya kamata a ce fa anqadhakum minhu domin shafa wato mufrad abin nan muzakkar ne amma tunda an yi idafa shi to dhamiri wani lokaci na zuwa koma zuwa ga mudaf wani lokaci zuwa ga mudafun ilaihi duk da yake galibi yana komawa ne zuwa ga mi zuwa ga wato shi abin nan na biyu din ba yana koma bane zuwa ga wato na farko amma wani lokaci yana iya koma zuwa gare shi kaga kamar yadda fir'aun ya ce wa qala fir'aunu ya hamanu bli sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'u fa attali'aku fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba ka gani fa attali ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba kaga ilahi musa aka ce amma kuma damiri sai kuma zuwa ga wato shi musa bai kuma zuwa ga ilah ba amma wannan suka ce ba ko da yaushe ba galibi dai yafi zuwa akan wato shi wancan na farko din almuhimmu dai ko mu ce min ha ya kuma zuwa ga shafa saboda an yi idafa shi zuwa ga hufra ko mu ce yana komawa zuwa ga hufra domin an tsiratar da ku daga ramin ne ba daga wato daga gabace an ka tsiratar da ku ba daga wutar ba an gane ko sai dai in ka kaddara fa an qadakum min shafa hufra kenan kenan sai zamanto min hakin nan za a kaddara min shafa hufra malam yace to aya ce ta 103 a cikin suratu Ali Imran malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai kima mai daraja tadullu ala anna al-ansar cewa su al-ansar mutanen Madina kenan ma kana bainahum wa bainan nar babu abinda a tsakanin su da wuta illa an yamutu face sai su mutu tunda an ce suna tsakanin wuta kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma annahum kanu ahla fatra tare da cewa ku su ahlu fatra ne kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wannan lokaci babu wata shari'a tare da su to kuma ya za a yi a ce suna kusa da wuta wallahu ta'ala ya qul Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna azabtawa ba sai mun turo manzanni suratul isra aya ta 15 an gane ko wa yaqulu Allah kuma yana cewa rusulan mubashirina wa munzirin su manzanni mubashirina masu bushara ne wa munzirina masu gargadi li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kan mutane su zamanto suna da hujja wanda za su faɗa wato bayan manzanni gaban Allah subhanahu wataala na tashin alkiyama aya ta 165 a cikin suratul nisa wa qad bayyana ta'ala Allah ya bayyana hadhihi al-hujja wannan hujja بقوله فترس في سورة طه أتين سورة طه التي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله da dai mun halaka mutane kafin wato bi azabin da azaba min qablihi kafin zuwan manzo la qalu rabbana law arsalta ilaina rasula da za su ce Allah baka turo mu manzo ba fa yasa baka turo mu manzo ba fa nattabi ayatik sai mu bi ayakka an gane ko ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza kafin mu kaskanta kuma mu yi kumya suratul taha aya ta 134 wal ayatu bi misli hadha kathiratu ayoyin da suka yi magana kan wannan suna da yawa to kenan malam ya bada misali ne to yanzu ya zamu yi da wannan malam yace wallazi yadhharu fil jawabi abin da yake bayyana a cikin amsa wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani an annahu bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yabqa udhrun li ahad bayan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu uzuri ga wani mutum fa kullu man lam yu'min bihi falaysa bainahu wa bainan nar illa an yamut duk mutumin da bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu abin da ya masa saura sai mutu wato tsakanin shi da wuta sai mutuwa kama bayyana hu ta'ala bi qawli kama yadda Allah ya bayyana da fadar sa wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirce ma alquran daga cikin al-ahzab waɗannan kungiyoyin ba na an anufin al-ahzab wato kabilu na larabawa kenan ba kungiyoyi ba domin alhizb yana iya ɗaukar kungiya alhizb wani lokaci na nufin jama'a fannaru maw'ido wuta ita ce wato makomarsa aya cikin ta goma sha bakwai a cikin suratu hud malam yace wa ma ajaba bihi ba'dhum abinda waɗansu suka bada amsa min anna indahum baqiyatan min inzarir rusul al-madin cewa akwai saura baqiya daga cikin sauran gargadi na manzannin da suka gabata talzamuhum biha hujja waɗanda hujja za a wato hujja ta lazimce su saboda waɗannan ababen da aka bari na ilimi na manzanni na gabata magabata fa huwa jawabun batil malin yace ga amsa ce batatta li anna nusus alquran domin nassoshin alqurani musarrihatun bi annahum lam ya'tihim nadhir sun nuna babu wani mai gargadi wanda ya zo musu ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum don kai gargadi ga mutanen da ba a gargadi iyayensu ba suratu yasin aya ta shidda wa qaulihi da fadar Allah am yaquluna iftara ko suna cewa kai annabi kai ka kirkir alqur'ani bal huwa alhaqqu min rabbik shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijin ubangijinka litunzira qauman don ka gargadi waɗansu mutane ma atahum min nadhirin min qablik babu wani mai gargadi wato gabaninka wanda ya zo musu suratul sajda aya ta uku wa qawlihi da fadar Allah wa ma kunta bi janibi tur baka kasance ba a gefen wato abin nan at-tur dutsi kenan idna daina lokacin da muka kira an gane ko kenan lokacin da muka kira annabi Musa muka yi magana da shi walakin rahmatan min rabbik baka samu wannan labari ba sai dai rahama ce daga ubangijinka wahayin da Allah ya ma ka samu wannan labari litunzira qauman don kai gargadi ga waɗansu mutane ma atahum min nadhirin min qablik wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba suratul qasas aya ta 46 malam yace wa qaulihi da fadar Allah ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul kenan yubayyinu lakum yana bayyana muku to yana bayyana muku ma'ana ayoyin mu kenan ala fatratin min ar-rusul akan lokacin da manzanci ya yanki fatra daga futur ne shine abin da yake an gaji in an gaji kuma za a yanki kenan ala fatratin akan yankewa akwai wato kanfa akwai wato kishirwa ta manzanci an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir asirin su kenan Allah ta kulu mun turo ku manzanni dan kakkuce mai mai bushara bai zo muna ba mai gargadi bai zo muna ba kenan asirin sa an ta kulu ma wato Allah ta kulu ma ja anani sai an ka kaddara wato lamun dan kakku faɗi haka Allah ya turo manzanni sannan ma ja ana min bashirin wala nadhir asirin sa ma ja ana bashirin wala nadhir sai aka ƙara wato min ta ta'kidi saboda ta nuna ƙarin ƙarfin ma'ana domin annakira fi siyaqin nafi tufidul umum idan aka kawo abu na kira aka kore shi ma jaa ahadun kaga an kore gaba daya to amma an ka ce ma jaa min ahadin can zahiri na akan umumi nan kuma ya koma nassi akan umumi yafi karfi kenan an ƙara min kamar yadda malaman usulul fiqh suka yi bayani kuma cikin nahwu ana ƙara min mutum ya koma cikin littattafai ya gani musamman mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari ya kawo wannan ka'ida wannan aya tana cikin suratul ma'ida aya ta 19 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah kuma wa ma atinahum min kutubin yadrusunaha su mutanen maka ba a ba su wadansu littattafai da suke karatu ba wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir ba mu tura musu wani manzo ba gabaninka suratul saba aya ta 44 kidan wadanda suke cewa a'a akwai sauran bayani akan su na shari'a shi yasa idan da in sun kafirce Allah zai kama su malam yace wannan magana babu ta babu ta babu ta ga ayoyi nan kuma malam ya kawo illa nan abinda ake nuni da cewa suna kusa ga wuta sai Allah ya tseratar da su a wannan lokaci ma'ana ana iya ɗaukar cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Allah ne ya ba su damar da wato har suka samu tsira suka kai wannan lokaci har suka yi imani ma'ana kenan suna cikin gaba ta halaka don tana yiwa idan sun mutu da ba za su yi imanin ba amma sai Allah ya tsawaita musu rayukansu har suka kai wannan lokaci ina fata an fahimci ni kenan dai wannan yake nuna cewa malin ya nuna cewa bayan an turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu uzuri ga wani to amma a nan idan muka duba ai lokacin da aka zancen cewa suna kusar gabar wuta to ai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai bai zo madina ba kuma bu san zancen alkur'ani ba kuma ko daga baya na ma suka fara samun labarin alkur'ani da haka dai wannan dai Allah yana nuna musu cewa hatsarin da suka kasance a kan shi ne yanzu na suka samu labarin irin wannan ma'ana mutumin da yake akan kafirci tunda in mutum mutu akan kafirci kamar wasu nasoshi da suke nuna za a jaraba su da sun mutu akan wannan yakin tana yiwa in sun mutu an ta yi kiyama wato waɗanda aka ce za a jarraba waɗanda manzanni ba su zo musu ba tunda dasoshi da dama sun tabbatar da wannan za a kunna wuta a ce su je su shiga wanda ya shiga a can sai ta zamanto alkhairi gare shi kenan ko anan duniya yake zai biyayya ga Allah tunda bin umurnin Allah da hannuwa da abin da Allah ce abu na mai wahala shi yasa a can in an ce musu shiga wuta ba za su shiga ba su kuma waɗanda aka ce suka shiga aka ce su shiga sun ka shiga a can kiyama su kuma za su zamanto dama ko a nan Allah ya umarce su su aikata abu aikatawa za su yi ko da suna jin daɗi ko da ba sa jin daɗi nasoshi da dama sun yi bayanin wannan malam ya faɗa da kuma ibnu kathir da shi sheikh muhammad al-amin shanqiti hadisai suna da yawa akwai waɗanda suke matsayin hasan akwai waɗanda suke matsayin sahih akwai waɗanda suke kuma matsayin da'ifi amma dai sun inganta cewa za a jarraba su kewanan da ake cewa babu taklifi a ranar tashin alkiyama banda mutanen da suka mutu sako na manzanni bai kai gare su ba abinda dai malamai suka rinjayas a cikin wannan mas'ala kenan wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba shine wato za mu koma a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yake cewa a ƙarƙashin mas'ala ta 112 fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka yi Allah yace a cikin suratu Ali Imran aya ta 110 kuntum khayra ummatin ku ne al'umma mafi alkhairi walam yaqul antum khayru ummatin kun kasance kenan ku ce ku ne al'umma mafi alkhairi walam yaqul bai ce ba antum khayru ummatin ku ne al'umma mafi alkhairi kaga a larabce wani zai iya cewa to kaga an kai haka kulna malin yace ma'ana hukuntum fi sabiqa ilmi Allah a can cikin ilimin Allah shine abin da ake nufi an gane ko shine abin da ake nufi aw kuntum yawma yawma akhdhi al-mithaq ala adh-dhurriyya ko ko kun kasance to ranar da Allah ya fitar da mutane daga cikin tsatson annabi Adamu ya dokan musu alƙawali a wannan lokaci an Allah ya zabe ku fa arada al-i'lama bi kauni zalika sifatan asliyan fihim sai an ka kawo wato Allah ya so ya sanar ne kenan da cewa wannan sifa ce wadda ta tabbata a cikin su tun a wancan lokaci shi yasa ce kuntum yana ba da labarin tun wancan lokaci ba wai antum ba a yanzu nan an gane ko la kina asliyatun fihim la aridatun mutajaddidatun ba wai abu na wanda ya gitto ba a yanzu ko ko abu ne wanda yake sabo au ma'anahu khuliqtum ko ku kuntum nan ana nufin an halicce ku ku ne mafi alkhairin mutane ko kuma wawjidtum an samar da kuku ne mafi alkhairin mutane fahiya kana tamma kina in muka ɗauki wannan shine ake kiranta kana tamma wadda tana da mubtada amma ba ta da khabar wa khairu ummatin nusiba alal hal a wannan hali sai zamanto kenan kuntum khairu ummatin shi khairu ummatin sai zamanto halin ku na mafi alkhairi ne a wajen nahau kenan amma in mun ɗauke ta naqisa kenan kuntum shine a ismu kana khairu ummatin shine khabaruha malam yace wa tamamul kalami fi kana yuzkaru fi qawlihi ta'ala innahu kana fahishtan wa makta a suratul nisa sauran cikakken bayani da ya shafi kana malin yace to zan zo da shi a cikin wato suratul nisa wajen fadar Allah subhanahu wata'ala innahu kana fahishatan wa makta a suratul nisa aya ta 22 to na ganin malin dai bai kawo insha Allah ba amma muna kyautata ma malam zato tun da yace zai kawo bayani a cikin suratul nisa sai mu ce insha Allah in ba mantuwa ba tunda tana yiwa rayuwar shi ba za ta kai can ba a lokacin da yake rubuta littafin tana yiwa kuma ya kai wannan wurin kuma ya mance da wannan abin har ya mutu kuma bai rubuta shi ba ala ayyati hal dai malam ya ce zai ƙara bayani kan kana illa dai abin da ya kamata in dan ƙara anan shine cewa ita kana ko kuma abin da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta shine cewa fi'ili yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban haka suna yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban mushtarak kenan harafi yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa a cikin nassi dole sai an tantance kalimar da take ɗauka fiye da ma'ana ɗaya sai an yi ƙoƙari an san wacce ce ake nufi cikin waɗannan ma'anonin a inda ake magana ko fi'ilina ko suna ne ko harafina al-mushtarak kamar da suke cewa abu na gaba akwai matsalar da kafin mu je gaba in ƙara ta shine cewa nan da an ka ce ku ne mafi alkhairin al'umma na taɓa kawo wannan alhali kuma wani lokaci sai a ce bani Isra'il su ne an ka zaɓa wa anni faddaltukum ala alalamin Allah ya ce ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin na taɓa bada amsa kan wannan amma zan dan sake bayani cewa ana nufin nan alamina ana nufin akan mutanen su na zamanin su wannan Allah ya fifita su ina fata an fahimce ni amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fi al'umma ta bani Isra'ila wadansu malamai suka ce a bai dace ma ai muqarana ba can a wancan lokaci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bata zo ba kenan ba sai ma an yi zance ba a zamanin su ake nufi kenan mu kuma sai daga baya muka zo muka zamanto mun fi su wadansu daga cikin malamai suka ce suka ce a'a in an ce alamina ya shafi talikan da basu zo ba da waɗanda akwai waɗanda suka gabata shi kuma yanzu an ka zo na an ka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ya shafi dukkan mutane kenan da amu da amu sun buga ta'arudu umumaini inji malaman wato usulul fiqh sai malamai suka ce to yadda za a yi shine a yi kokari sai a abin nan a nemi wasu dalilai daga waje adilla kharijiya waɗanda su taimaka sai aka samu dalilin da suka taimaka akan wannan shine cewa su al'ummar bani Isra'il an umurce su da wa'azi sun kiya Allah ya ce la innal ladina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa yin wa'azi su yi hana abin da bai da kyau mu kuma da an kace kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas sai aka ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kaga wannan ya taimaka ma malamai da kafa hujja kuma bani Isra'ila an ce su ce wasma'u sun kace sami'na wa asaina su sun ji sun ki muminai kuma sun kace sami'na sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya to kaga wannan ya nuna cewa an ka koma ga dalilai na waje ko da an har hada al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fi wato kowace al'umma shi ma da an ka ce wa atakum malam yu'ti ahadan min alamin Allah ya ba su bai ba abin da ya ba waɗansu talikai ba to kuma alhali annabi Musa attaura aka bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ani aka bashi to da attaura da alqur'ani wanne ne yafi to malamai suka ce a'a a wannan lokacin ba a bada wani abu wanda ya kai attaura shi ake nufi ko ko wadansu malamai suka ce a'a adadin annabawan da aka basu sun fi kowa samun yawan adadin annabawa ina fata ana fahimta ta amma dai duk inda ta kai ta kawo alqur'ani shine afdal kitabillah domin wa muhaiminan alaihi shike shaida akan su kenan da wannan hujjojin zamu tabbatar da alqur'ani shine ba wato ba zai shiga ba ba za a shiga karkashin abin da an ka ce an ba bani Isra'ila ba wanda ba a taba ba waɗansu ba yi irin wannan ba da haka da ƴan uwa ɗalibai mu yi hattara game da mas'aloli na ilimi wajen tattaunawa kan mas'aloli mu rinka tattaunawa a ilmance tare da samun dalilai ƙwarara waɗanda za su taimaka mana wajen mas'ala ba wai kawai rigima ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari da sha uku a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala kaifa qala kenan ya akai Allah ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da shine mafi alkhairi gare su aya ta 110 wala yasihu an yuqal hadha khairun min dhaka a cikin larabci ba a cewa wannan yafi alkhairi daga wannan illa idza kana fi kulli wahidin minhum alkhair sai in sun yi tarayya a cikin alkhairi ma anna ghairal iman mala ya ce tare da cewa rashin yin imani la khaira fihi babu alkhairi cikin shi kwata kwata kenan kamar abin da Laraba suke cewa albattata kenan yanke hatta yuqalu innal imana khairun minhu balli a ce yin imani yafi alkhairi tunda an ce da sun yi imani to ai shi kafirci babu wani alkhairi tare da shi balle a ce wato kafirci na da alkhairi imani na da alkhairi yin imani sai ya zama to shine mafi alkhairi malam yace kulna zamu ce ma'anahu imanuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zamu ce yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a imanihim da Musa tare da imanin su da Musa wa Isa da Isa alaihi assalam da kuma annabi Isa alaihi assalam khairun min wato abin nan ma'a imanihim wato ma'anahu imanuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a imanihim bi Musa wa Isa alaihi salam imanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da hadawa da imani da Annabi Musa da Isa khairun min imanihim bi Musa wa Isa alaihi salam faqat yafi alkhairi su imani da Isa da wato Musa faqat shine abin da ake son a ci to wannan amsa da malam ya kawo gaskiya tana da buƙatar dogon bayani dan saboda gaskiya a ce sun yi imani da Musa sun yi imani da Isa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ba su yi imani da shi ba ai babu wani alkhairi tare da rashin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam balle ma don rashin imani da shi kafirci ne balle a ce don sun yi imani da Musa da Isa in sun ka hada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafi a idan ma ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko da sun yi imani da Musa ko da sun yi imani da Isa ai suna nan matsayin su na kafirai ba su musulunta ba an gane ko dan haka dai a takaice wannan yana bukatar abin nan malamai nan sun tafi cewa wannan shine abin da ake kira wato ko dai ya zamanto uslubi ne na sakan mutum ragama don saboda ya zo tare da kai an gane ko misali wani lokaci za a zo da ismu at-tafdil amma ana nufin sakan mutum ragama wajen tattaunawa ma'ana a kaddarta imani da Musa da Isa alkhairi ne to da sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kaddara ma wato wancan su kin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama to da yin imani shi shine mafi alkhairi gare su ko kuma kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Az-Zukhruf wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum yace ko da nazo muku da abin da shi ne mafi shiriya da abin da iyayenku suka zo muku da shi kaga nan ba wai iyayen suna akan shiriya ba amma saboda annabi na so ya jan hankalin su a kaddarra a kaddarta iyayenku suna akan shiriya to ko da nazo muku da abin da shi ne mafi shiriya mm at-taslim kenan waɗansu kuma malamai suna ganin anan irin waɗanga ayoyi a ana nufin maslubul afdaliya ne an an zare masa fifitawa ma'ana akwai lokacin da za a kawo don kalima ta khairun asluha akhyaru ne kalima ta sharrun asluha sharrun asharru ne amma sai ana cire mata alhamza wani lokaci saboda yawan istimali kamar yadda malamai suka faɗa to amma anan abinda ake son a ce shi ne wani lokaci za a kawo ismu tafdil amma ba ana nufin ba a'a wannan yafi wannan kawai ana nufin a'a abin haka yake kamar yadda muka bada misali a cikin suratu hud Allah subhanahu wata'ala ya faɗa lokacin da annabi Hud yayi annabi Nuh annabi Lut afwan yayi baki lokacin da kafirai suka zo waɗanda suke son su yi luwaɗi da abin nan mala'iku sun gane su a cikin sura ta dan adam amma ba su san mala'iku bane annabi Lutum ya ce haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne hunna atharu lakum su suka fi tsarkaka gare ku kaga nan na farko wasu malamai sun ce yana son ya tunkuɗe maka shi wannan abin nan ne ya faɗi wannan wasu malamai suka ce a hunna atharu lakum su suka fi tsarki to kaga da wannan wani dan luwadi ko mai son kuɗin tura sai shi sai shi halatta luwadi shi ce to kaji an ce hunna atharu su matan su ne mafi tsarki kenan namijin yana da tsarki mace tafi tsarki a'a hunna atharu lakum hunna tahiratul lakum su ne masu tsarki gare ku ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah subhanahu wataala faɗa a cikin suratul rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi kaga Allah shi yake kagar halitta sannan ya sake maimaita ta sace wa huwa ahwanu alayhi maimaita halitta nan in kace ahwanu shine mafi sauki a to mafi sauki wasu malamai suka ce a mafi sauki a hankalinka ba a wajen Allah ba an gane ko koko wa huwa hayyunun alayhi abu ne mai sauki ga Allah domin mi domin da halittar da maida ta duk Allah na iya ta da kun fa yakunu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun halittar da kun maimaita ta da kun to wanne ne yafi wani girma a wajen Allah subhanahu wataala kaga ba wani da a cewa ya ba Allah wahala wannan bai ba Allah wahala ba kun ta farko ko kun ta biyu babu dan haka dai yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wato khairun ismu tafdil wani lokaci yana zuwa da nuna fifiko wani lokaci kuma yana zuwa da nuna a'a abin haka ne yake wannan kuma cikin ayoyin alkur'ani da dama zaka ga wannan ko cikin nassoshi ko kuma cikin maganganun malamai kan mutum ya zabura wani lokaci saboda baya son wani malami ya ga ya amfani da irin wannan usubi ya je ya nuna akhta na malam wane da akhta na malam wane da akhta na malam wane ba dan neman addini ya ci gaba ba sai don son huce hushi ko don son nuna an yi karatu a wajen waɗansu daga cikin ɗalibai Allah kai mana tsari da irin waɗannan wato aƙidodi da nuyoyi to dan haka dai na ana nufin da sun yi imani da shine alkhairi gare su ba shine mafi alkhairi ba dan kafirci babu alkhairi a cikin sa kuma na dan bada misalai na ayoyi Sheikh Dr. Umar bin Salim Bazumul na ƙasar Saudiya yana da littafi alhaqiqatu shar'iyya idan mutum ya diba ya kawo irin waɗannan bayanan da sauran malamai da suka yi bayanai a cikin wato abin nan abin ga yin irin wannan bayani a cikin littattafansu wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa har yanzu ne muna cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha a mas'ala ta 114 an gane ko a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah yace masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya abinda kafirai suke ciyarwa a cikin wannan rayuwa ta duniya kama sali rihin kama iska ne fiha sirrun an gane ko akwai tsananin sanyi gare ta koko akwai tsananin zafi sir ana fassara shi da tsananin sanyi ko tsananin zafi Ali Imran aya ta 117 malam yace al aya wal maqsudu tashbihu nafaqatil kuffar wa amwalihim kuma abinda ake so an gane ko a siffanta ciyarwar da kafirai suke yi da kuma dukiyarsu misalin halinta fi tahsilil mafakhir da suke ciyar da dukiyarsu wajen samun wato al mafakhir wato samun manya-manyan laƙubba da sunaye da samun wato shahara kenan wa talabi siti da neman suna wa sum'ati da kuma shahara wa ma yun aw ma yunfiqunahu fi ta'ati koko abinda suke ciyarwa a cikin aikin da'a ma wujudul kufri tare da kafirci kenan wancan sun yi ne don duniyar su koko wannan sun yi aiki irin na alkhairi amma kuma ba, ba tare da an gina shi akan imani ba aw ma yunfiqunahu fi adawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam koko abinda suke e, ciyarwa don saboda wato adawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sifanta shi bi zar'il ladhi asabat hurihun shadidatul bard wato Allah ya kamanta shi da abin nan tsiro shine azzara alladhi asabat hurihun shadida wanda iska mai tsanani ta same shi shadidatul bard mai tsananin sanyi fa ahlakathu sai ta halakar da shi fada'a sai ya tozarta walam yuntafa bihi ba a amfana da shi ba والتشبيه في الحقيقة بالزرع an gane ko kuma hakikanin tashbihin da an kai da abin tsiro ne aka yi wa fi lafzil ayati birrihi amma kuma cikin aya sai an ka kawo birrihi da kuma iska ma'ana ana son a kamanta abinda suke ciyarwa da tsiro amma sai an ka kamanta shi da iska malam yace qulna zamu ce fihi idmarun akwai abin da aka ɓoye ma'ana kalmomin da aka shafe shi ne idmar nan taqdiruhu ihlaku ma yunfiquna kenan da an ka ce masalu ma yunfiquna kenan masalu ihlaki ma yunfiquna an ka cire kalma ta ihlak misalin yadda za a halakar da abin da suka wato ciyarwa kenan kalma ta ihlaka ita zaka kaddarawa an gane ko ka masali halaki rihin fi hasirrun kamar yadda iska take halakar da wani tsiro ne kenan iska mai tsananin sanyi take halakar da wani tsiro au mislu ma yunfiquna ko ko misalin abinda suke ciyarwa ka masali mahlaki rihin kama abinda iska abinda iska za ta halakar wa nadhiruhu qawluhu ta'ala misalin shi zaka gani kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba kenan da anka ce mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin dukiyar abin ga daukakar da addinin Allah kamathali habba kamar kwaya kenan zaka kaddara misalin kenan amfaninta masalu naf'i kenan zaka iya kaddarawa ko kalmar da ta dace misali kuma da inda Allah ce wa masalul ladhina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu an gane ko kaga misalin kafirai wato aya ta 100 watan aya ta 261 a cikin suratul baqara masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ita ko wannan aya wa masalul wa masalul ladhina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a aya ce ta 171 a cikin suratul baqara wa qala sa'lab imamu sa'lab yace daga cikin malaman lugha an gane ko daga cikin malaman lugha na kufa yace fihi taqdimun wa ta'khirun a a cikin aya akwai kaddamawa da kaddara wato gabatar da waɗansu kalmomi da jinkirtawa idan aka ga kamar kalmomi ba za su bada ma'ana ba in an kaddara an jinkirta su bada ma'ana za a yi kenan abin da yake kamar sali harfi qaumin ne kamar yadda suke ciyarwa kamar misalin harfi qaumin zalamu anfusahum kenan kamar misalin tsiro ne ko abin noma na mutane ko yabanya ko ko damana waɗanda sun zalunci kawunan su asabat hurihun wanda iska ta same shi fi hasirrun akwai tsananin sanyi kuma wannan sun ce tsananin zafi fa ahlakathu sai ta halakar da shi kenan shi ya tafi cewa akwai at-taqdim wa at-ta'khir ala ayyati hal dai irin wannan shine malamai suke cewa an yi ta'alikin abu akan zati amma wani lokaci sifakin shi ake nufi misali da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an halatta muku matacce na ana nufin hurrimat alaikum aklul maitati hurrima alaikum akluna kenan zatin maita an ka faɗi amma sifar da take da alaka da shi ko halin da yake da alaka da shi shine ake nufi to kaga nan da an ka ce abinda suke ciyarwa masalu ma yunfiquna wato abin da fi hadhihi hayati dunya ka masali rihin misalin abin da suke ciyarwa kamar misalin iska ne sai wadansu malamai suka ce a'a a'a nan wato kamar za a kaddarawa ne misalin halakar abinda suke ciyarwa ko kaga ni kamar wa masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u wa masalul ladhina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu misalin kafirai kamar misalin mai kira ne an gane ko to kaga wadansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi wa masalu du'a alladhina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a akwai takdiri kusan guda hudu a karkashin wannan aya ta masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a a cikin suratul baqara aya ta 171 mai son bayani mai tsawo akan wannan aya ya koma cikin الدر المصون في علوم كتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي الأندلسي زي gama ganganu wato na malamai to dan haka dai wannan shine kamar inda Allah subhanahu wataala kuma ya siffanta ayyukan kafirai a cikin suratu Ibrahim yake cewa masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id kaga Allah ce masalul ladhina abinnan masalul ladina kafaru misalin kafirai a amaluhum ayyukansu to kaga kafiri ba shine aiki ba aiki ba shine kafiri ba kenan masalu a'malil ladina kafaru an gane ko kenan a'maluhum karamadin istaddat ana son a buga misalin ayyukansu ne shi yasa kafirin daban aikin sa daban wanda zaka qur'ani yana kawo shi abin nan alqur'ani yana kawo irin waɗannan misalan sai ka iske sai an kaddara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib an gane ko walakinnal birra man amana billahi albirra aikin da'a man amana billahi wanda ya imani da Allah to kaga nan bai yiwa wanda ya aiki da wanda aiki na gari ba shine mumini ba mumini ba shine aiki na gari ba shi mumini shine ke yin aiki na gari idan muna son mu fahimci wannan aya ai dole walakin zalbirra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai ma'abucin aiki na gari shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe ina fata ana fahimta ta to dan haka dai irin waɗannan wurare kadiba cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi karkashin wannan aya sannan kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti karkashin wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib sannan kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun na al-Sheikh As-Samin al-Halabi da sauran littattafan tafsiri karkashin waɗanga ayoyin kaga maganganun da malamai suka yi ka yi muƙarana kaga cikin su wanne ne yafi dacewa a wani wuri wanne ne abbai dacewa a wani wuri ba ko ko ga abin da wane yace ga abin da wane yace sannan kuma kai mi kake da shi na tantance maganganun su da tacewa da goyon baya ko rashin goyon baya wannan shine karatu shine ilimi yan uwa Allah ya taimake mu to dan haka dai waɗansu malamai sun ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir an kamanta wato yadda za a halakar da abin da suke kamar yadda wato za iska take halakar da abin da sun kai bai da wani amfani a ƙarshe yan uwa kafin lokacin mu ya dan matso shine akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata in dan yi bayani kanta shine fi hasirrun wannan kalma tana da kasra sai mun yi hattara in an ce sirrun da kasra ko kuma sarrun ko surrun ma'anarsu daban wanga shi ake kira wato musallas al-lughawi musallasul lughawi ilimi ne mai zaman kansa a cikin ilimin larabci kala biyu ne akwai musallasul lughawi muttahidul ma'ana akwai musallasul lughawi mukhtaliful ma'ana in an ce muttahidul ma'ana shine wanda kas wato wasalinsa ko ya canza ma'anarsa tana nan yanzu in nice yawmul arbi'a nice yawmul irbi'a nice yawmul urbi'a duka abu ɗaya ne amma akwai wanda yake mukhtaliful ma'ana ma'anarsa tana canzawa yana da kyau ɗalibi musamman wanda ke saurin fassara abu bai san bai fahimci siyaki ba da kalmomi babu wasali ya je ya fassara ya banna to wanga sirrun mai swadunkin yana daga cikin su kaga sirrun yana nufin wato tsananin sanyi sarrun sarrun yana nufin ɗaga murya da kuwa fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim sannan surratun shi yana nufin burgamin kuɗi kamar da zo cikin hadisi na sahihi muslim faja a hadu ina ganin bi surratin kada ta'jazu kaffuhu anha bal qad ajzat surra burgamin kuɗi to kaga idan ɗalibin ilimi bai san wannan ba ya zai fassara ta zo daidai shi yasa kaga misali zan bada misali na ƙarshe da alqastu alqistu alqustu alqastu yana nufin zalunci wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba alqistu yana nufin adalci wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu yana nufin turaren wuta to idan dalibin ilimi bai san ma'ana ba wanne ne daga cikin su ake nufi kun ga yan uwa muna da buƙatar mu yi karatu kafin mu rinka wato shiga cikin waɗansu al'amurra a nan ya kamata in dakanta akwai littattafai masu muhimmanci a cikin irin wannan wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya duba akwai at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na al-Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya akwai kuma al-furuqul lughawiyya na al-shamil fi furuqul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif yayi na dai kuma ina ganin yana ga kokarin fitar da na biyu da na uku muna fatan malin yana rayi Allah ya bashi ikon ya gabatar da wannan sannan akwai al-furuqul lughawiyya na Abu Hilal al-Askari sannan akwai alfiyya ta abin nan ta musallasul lughawi ta Ibn Malik wanda ya littafi yana da alfiya cikin ilmin nahau kuma yana da alfiya cikin wato al-furuq wato al-musallasatul lughawiyya imamu qutrub shi ma shina da littafi cikin musallasatul lughawiyya dan haka na dan kawo shi ne saboda munasaba da ta zo ɗan uwa ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa sai darasin mu na gaba nake son da ce insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu iko za mu zo a ci gaba da karatu bayan mun yi wannan darasi na 32 insha Allah za mu tashi ne akan darasi na 33 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته